سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق وعلى آله إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلوات والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الحاكم وعلى آله وصحبه والتابعين لمن هذه إلى يوم الدين حق قدره ومقداره العظيم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أفعل ذكرات بخاري نعم إنني إذا أتاش
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب مداقب بلال بن رباح babin darajojin bilalun rabahim مولى أبي بكر bararren sayyidina abubakar wanda sayyidina abubakar shi ya siya ya yanta ya siya shi ya yanta shi
رضي الله عنهما allah ya kara yadda a gare su
وقال النبي صلى الله عليه وسلم wanda allah sallallahu alaihi wasallam ya ce أميت دفن عليك بين يدي في الجنة na ji takawar takalmanka a gabana a cikin aljanna na ji takawar takalmanka a gabana a cikin aljanna مم.
yake faɗa wa bilalu wannan magana نعم حدثنا أبو نعيم Mm.
حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن محمد بن المنكدر أخبرنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال Mm, ya ce كان عمر يقول sai na amar ya kasance yana cewa نعم أبو بكر abubakar shugabanmu ne kuma ga shi ya yanta shugabanmu ya yanta bilalu مم. يعني yana بلال nufin bilalu
حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال bilalu ya ce da abubakar radiyallahu anhu ma إن كنت إنما اشتريتني لنفسك in ka zamo ka siye ni ne dan kanka فامسكني to ka ci gaba da rike ni وإن كنت إنما اشتريتني amma in لله ka siye ni ne dan Allah فدعني ka kyale ni وعمل الله in ya so in ci gaba da aikin Allah wannan sayyidina Bilal ya faɗa ne ga sayyidina Abubakar bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah.
Bilalu yana cikin waɗanda aka nada a jeshin Usama مم.
dab da wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam to bayan wafatin Annabi sallallahu alaihi wasallam da za a aika da rundunar ah, Usama Abubakar ya nufin ya rike Bilal a wajensa Bilalu shi ya fi son ya je yaki shi ne yake faɗa wa Abubakar wannan magana cewa to in da in ka siye ni ne dan kanka ka ci gaba da rike ni amma in ka siye ni ne dan Allah to ka kyale ni in je in aikin Allah Mm.
ka kyale ni in je in yaki
باب ذكر ابن عباس رضي الله عنهما Ah, wato babu ambatan Abdullahi Abbas din Allah ya kare yadda gare su
حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس قال Abdullahi Abbas din yace ضمن النبي صلى الله عليه Allah sallallahu alaihi wasallam ya rungume وسلم ni ga kirjinsa وقال yace اللهم علمه الحكمة Allah ka sanar da wannan gwani hikima magana ta gwaninta
حدثنا أبو معمر حدثنا أبو الوارث وقال اللهم علمه الكتاب a tashin ruwayar Allah ka sanar da shi Qur'ani ya zamo ya san fassara Qur'ani
حدثنا موسى حدثنا وهيب عن خالد مثله kamar wannan hadisin والحكمة الإصابة مهم.
غير النبوة dacewa abinda ake kira hikima shine dacewa a a wanda yake ba a bashi annabta ba ya zama zai abu ya dace to sai a ce ya sami hikima ashe wata martaba ce kenan da take bin martabar annabta
باب مناقب خالد بن الوليد babu رضي الله garin عنه Khalid ibn Walid Allah ya kara yadda a gare shi حدثنا عمرو بن واكد حدثنا عمار بن زيد عن أيوب عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama نعى زيدا ya ba da labarin وجعفر mutuwar Zaidu da Ja'far da Abdullah ibn Rawahata للناس ga mutane قبل أن يأتيهم خبرهم kafin labarin ya zo ga mutane فقال yace أخذ راية زيد Zaidu مصيبة Zaidu bin Harisa ya karbi tuta ya zama shine jagorar mayaka amma aka kashe shi ثم أخذ جعفر sannan Ja'far bin مصيبة Abi Talib shi ma ya karbi tuta shi ma aka kashe shi ثم أخذ ابن رواحة sannan Abdul مصيبة Rahman shi ma ya karbi tuta shi ma dai aka kashe shi وعيناه تذرفان Manzala yana faɗa wannan magana idanunsa na zub da hawaye حتى أخذ سيف من سيوف الله yace sai da wani takobi daga takuban Allah ya karbi tutar حتى فتح الله sai عليه Allah ya ba su nasara
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة wato shi Harisu sai ya nuna dabara a yaki مم.
wanda in ba dan haka ba da la'alla yadda rumawa suka taru ba musulmin da zai dawo gida Am, sun yi mummunan shiri ga taron musulmin amma shi halidu da ya tashi ya nuna dabara sai ya sa wasu mutane daga baya suka ringa buga ganguna kai ka ce wata rindina ce ta zo da yawa kuma duk nan gaba ya sa aka yi sahu dogo ya zama rumawa suna ganin su bayan ba kowa ya sai yan mutane yan kaɗan amma rumawa zato suke yi ai mutane ne da yawa wata rindina ce shi ya sa da yake kai musu hari su ma da suka ga harka sai suka ce ko bara mu kyale mu gani aka yi haka aka yi haka aka yi haka sai romawa suka janye jikinsu shi ma janye jikinsu ya dawo ya yi musamman a nan sallallahu alaihi wasallam suka dawo madina to
باب مناقب سالم مولى أبي حذيفة babu karantocin salim barara abu huzaifa رضي الله عنه Allah ya ƙara yadda a gare shi wanda yana cikin mahaddata ƙur'ani na farko yana cikin kankan masana حدثنا سليمان بن عرب حدثنا شوبة عن عمرو بن مرة عن إبراهيم عن مسروق قال yace ذكر عبد الله عند عبد الله بن عمرو an faɗi wato abdullahi wurin abdullahi na amrin فقال wato abdullahi na mas'udin wurin abdullahi na amrin al'as مم. فقال sai abdullahi na amrin al'as ya ce ذاك رجل لا kai ai inda يزال abdullahi na mas'udin ne mutum ne da koyaushe son sadaki بعد ما سمعت رسول tun da الله rajin Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa نعم استقرئوا القرآن ku من nemi أربعة karanta qur'ani daga wajen mutum hudu من عبد الله بن مسعود daga na farko abdullahi na mas'udin فبدا به manzo Allah ya fara faɗarsa سالم مولى أبي ya kuma sarin حذيفة barara abi huzaifa وأبي بن da ubayyu كعب ibn kabir ومعاذ بن da جبل mu'azim da jabalin قال لا أدري بدا بأبي bi ubayyin aw bi mu'azin yace abdul abdul abdul as yace ban sani ba sai da ya faɗi ah, ubayyu ne ya faɗi mu'azu ko ko sai da ya faɗi mu'azu ya faɗi ubayyu مم. باب مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله babu عنه darajojin abdul masudin Allah ya ƙara yarda a gare shi حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن سليمان قال سمعت أبا وائل قال سمعت مسروقا قال قال عبد الله بن عمرو abdul amr ibn al-as ya ce إن رسول الله صلى الله عليه hakika وسلم لم manzon Allah يكن sallallahu فاحشا alaihi ولا wasallam ba mai متفحشا faɗar magana mara kyau bane ba mai ɓanna bane a maganarsa وقال yace إن من أحدكم إلي أحسنكم أخلاقا hakika mafi kyanku wajen ɗabi'a yana daga wanda na fi so وقال manzala kuma ya ce استقرأوا القرآن من ku nemi أربعة karatun ƙur'ani daga wajen mutum hudu من عبد الله بن abdullahi مسعود masudin وسالم وسالم بن بن عبد أبي بن حذيفة، وأبي بن wabai كعب bukari ومعاذ da بن kuma جبل ma'azin da jabalin حدثنا موسى عن أبي أوانة عن مغيرة عن إبراهيم عن ألقمة دخلت الشام alƙalar shi ركعتين ne ce na shiga sham na yi sallah raka a biyu a masallaci وقلت sai kuma na ce bayan na yi sallah اللهم يسر لي جليسا allah ka hore mun abokin zama managarci فرأيت شيئا مقبلا sai na ga wani dattijo wani tsoho ya taho فلما yayin da دنا ya zo kusa da ni قلت na ce da shi أرجو أن يكون استجاب الله ina kaunar Allah ya zama ya amsa addu'ata قال sai ya ce da ni Duk aina daga anta.
ina ka zo قلت من أهل ya ce daga الكوفة kufa ne قال ya ce أفلا يكون فيكم صاحب عليني ko a والبخاري cikin ku ba wanda yake kula da takalmar manzon Allah mai kula da matashin manzon Allah والمتحرة da abin alwalar manzon Allah ألم يكن فيكم الذي أجير من الشيطان to wanda shine Abdullah Mas'ud نعم.
Abdullah Mas'ud shi yake kula da wayannan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yanzu a cikin ku ku mutan kufa ba wanda aka bada labarin cewa Allah ya kare shi daga shaitan ألم يكن فيكم wanda shi صاحب ne ammaru ammaru da yasin Mm.
ya ce a cikin ku yanzu ba abokin asirin manzo sallallahu alaihi wasallama الذي لا يعلم wanda manzo Allah ya faɗa masa wasu maganganu wanda ba wanda ya sani in ba shi ba kaifa qara ibn ummi abdin yace kaga ibn ummi abdin shi da dan masudin ya karanta wannan wallaili wallahi fa qara'tu sai na karanta wallaili za wallahi da ya shauna da zafin da wanda kai wal busta ala ya sai wannan take da yake da ni qara'ani han nabi sallallahu alaihi wasallama Ahu ila ahu ila fiya.
fiya suran nan yadda ka ji haka manzon Allah ya karanta min ita ga baki na ga bakinsa
haula'i amma mutanen amma nan na haula'i hatta kadu radduni a mutanen nan ba su gushe ba suna cewa ai ga yadda ake karantawa ma halakar zuwa karo nusa har suka kusan sun sa mai rage tunanin haka ko ya ji manzon Allah ya karanta
حدثنا سليمان بن عرب حدثنا شوبة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد قال سألنا وزيفة سألنا وزيفة عن رجل قريب Karimis Samsi قريب الصمت a yace Hussein Fatul Yaman ya tambaye mu daga wani mutum mai kyakkyawan sura mai kyakkyawan shiga mai والهدي kyakkyawan إلى shari'a النبي صلى الله عليه wanda yake وسلم in ka gan shi kafa ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam حتى نأخذ عنه wato muka tambayi huzaifatu waye mai wannan sifa har sai mu karba su'al na huzaifata Na'am.
mun tambayi huzaifatu Na'am.
min ya faɗa mana wani mai wannan sifa نعم domin mu dinga karɓar ilimi a wajensa نعم فقال sai huzaifatu ya ce ما أعرف أحدا أقرب صمتا وهديا ودالا من بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد ni kan ban san wani ba wanda ya fi kyawun tsari da shirya da tsora mutane a kan daidai ko sufa da al- wanda ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake kamar abdullahi ummi abdi shi ne abdullahi mas'ud shi huzaifatu ya shaida wa abdullahi mas'ud da cewa ai tsarinsa kamar na annabi ne. komai nasa yana yi kamar annabi sallallahu alaihi wasallam
حدثني محمد بن العلاء حدثنا ابراهيم بن يوسف بن ابي اسحاق قال حدثني ابي عن عن ابي اسحاق قال حدثني الاسود بن يزيد قال سمعت ابا موسى الاشعري يقول قدمت انا واخي من اليمن a na ji ba musul ashari yana cewa na zo ni da ɗan uwana abu raham ko abu burda daga yama فمكثنا هنا muka zauna mun daɗe muna zaune ما نرى الا ان iyaka zaton mu abdullahi mas'udin mutum ne daga iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam بما نرى من saboda yadda muke ganin shigarsa da shigar mahaifiyarsa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam mu muna waje sai mu ga ya zo ya shiga wajen annabi mahaifiyarsa ta zo ta shiga wajen annabi yawan ko yaushe shi yasa sai muka ɗauka ko ɗan gida ne
باب ذكر معاويه بن ابي babu سفيان ana sanar da رضي الله عنه muawiya dan abi sufyan Allah ya kara yadda a gare shi حدثنا حسن بن بشير حدثنا المعافى عن سل- عن عثمان بن الاسود ابن ابي مليكه قال اوتر معاويه بعد العشاء بركعه sai da muawiya ya yi wuturi da raka ɗaya bayan ya sallar isha وعنده مولى لابن عباس akwai wani bararren ibnu abbas a wajen shine kuraibu فاتى ابن عباس sai shi wannan bararren da abdullahi ibn abbas ya je wajen abdullahi ibn abbas
فقال ya ba shi labari cewa ah kaga muawiya wai wuturi raka ɗaya ba wani shafa'i ba komai sai abdullahi ibn abbas ya ce دعه gale shi فانه قد سيب رسول الله صلى domin الله عليه sahabi ne na وسلم manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kyale shi
حدثنا ابن ابي مريم حدثنا نافع بن عمر حدثني ابن ابي مليكه قيل لابن عباس an ce da Abdullahi Abbas هل لك في امير المؤمنين معاويه ba sai wa sarkin mu ne Muawiya magana ba فإنه ما أوتر إلا ba ya wuce بمدينته sai da raka'a daya قال إنه فقيه dan Allah Abbas ne ce ai malami ne ai wanda ya abuci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
حدثنا عمرو بن عباس حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي التياهي قال سمعت عمران بن أبانا عن معاوية رضي الله عنه قال yace إنكم لتصلون صلاة ku kukan yi wata sallah لقد صحبنا النبي صلى الله عليه وسلم amma mu mun zauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam كما رأيناه يصليها ba mu gan shi yana yin wannan sallar ba ولكنها عنهما bal ma yayi hani daga gare su يعني yana ركعتين بعد nufin raka'a biyu bayan an yi la'asar
باب مناقب فاطمة رضي الله عنها babin darajojin sayyida fadima Allah ya ƙara yadda a gare ta وقال النبي صلى الله عليه وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fadima ita ce shugaban matan yan aljanna matan duk da za su shiga aljanna to fatima Allah ya kare da a gare ta ita ce shugaban su
حدثنا أبو الوليد حدثنا ابن أيينة عن عمرو بن دينار عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce فاطمة بضعة مني fatima tsoka ce daga gare ni من أكسبها wanda ya fita أكسبني.
fatima to ni ya fita ta
باب فضل عائشة رضي الله babu kwanan عنها sai da aisha Allah ya kare da a gare ta حدثنا يا ابن بكير حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب قال أبو سلمة إن عائشة رضي الله عنها قالت sai da aisha Allah ya kare da a gare ta ta ce قال رسول الله صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi wasallam ya وسلم ce wata يوما rana يا ke عائشة aisha هذا جبريل ga malaika jibrilu ya zo yana cewa a gaida ke فقلت عليه السلام yake ma ina ورحمة الله gaishe shi وبركاته alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh ترى ما لا أرى ya ما لا rasulullah أرى kai kana ganin abin da bana gani gashi muna tare da kai ga malaika jibrilu ya zo kai ka ganshi har ka karɓi sako da gare shi ni ko ban ganshi ba تريد رسول الله ina صلى nufin manzo الله عليه Allah sallallahu وسلم alaihi wasallam حدثنا آدم أخبرنا شعبة قال حا tahwili وحدثنا أمر أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wato wannan isnadin ya zo mafi ɗaukaka isnadi نعم na abu musa al-ashari Mm.
amr ibn murrata an murrata an abdullahi ibn mas'ud Mm.
to ya kowanne ɗaukaka a isnadin da suke kaiwa ga abdullahi am- ga abdullahi ga abu musa al-ashari Na'am.
in ji malamai da yawa Eh, to wasu ubatun an amr ibn murra an murratin ali ibn qaisin karra shi wannan murratu din ba wai shine mahaifin amr ba نعم malamin sa ne sai zama sunan ya dace kuma da sunan mahaifinsa نعم wanda wannan ya jawo wasu malaman ma suka imuwa a nan suka ce ai mahaifinsa ne Na'am.
alhali ba wai mahaifinsa ba ne Mm.
sunan ne da ya dace da sunan mahaifinsa malamin sa ne amma sunan ya dace da sunan mahaifinsa نعam annahu qala manzo Allah sallallahu Ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama.
alaihi wasallam ya ce kamula min rizali kathirun akwai dewa mazaje wanda za a ce sun samu cika sun cika wala mai kamul min nisa illa amma a mata wanda wala suka cika ba su da yawa sai sai da maryam ɗan imran mahaifiyar annabi isa alaihi masalam wa asiyatu da asiya imra'atun matar fir'aun
fadlu aisha ala nisa'i fifikon a matar fir'aun fifikon aisha akan sauran mata ka fadli sarid ala sa'ir kamar tsani fifikon dole bisa sauran abinci wato tuwon da aka yi na ko abincin da aka haɗa gurasa da nama Mm.
wanda su a sannan shine kamar tuwansu na'am حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني محمد بن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن انه سمع انس بن مالك رضي الله عنه يقول ya ce sai da a sai na anas dan malik yana cewa سمعت رسول الله bayan صلى manzo الله Allah عليه sallallahu alaihi وسلم wasallam يقول yana cewa فضل عائشه على النساء fifikon aisha akan sauran mata فضل السرير على الطعام kamar fifikon tone akan sauran abinci حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الوهاب بن عبد الحميد بن عبد الحميد حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد ان عائشه اشتكت cewa sai da aisha ta yi rashin lafiya فجاء ابن da عباس abdullahi abbasin ya zo فقال يا ام yana gaida المؤمنين ta- yana gaida ta yace ya ummul mu'minin تقدمين على فرد صدق kai kam za ki je ga Allah bisa gabata na gaskiya kin yi bajinta a baya kuma kina da magabata wanda za su kula da ke a can din على رسول لا الله تجيك صلى بالله الله عليه صلى الله عليه وسلم وسلم.
وعلى ابي بكر da kuma abi bakar
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر وحدثنا شعبة عن الحكم سمعت أبا وائل قال لما بعث علي عمارا والحسن إلى الكوفة yayin da sayyidina ali Allah ya kara dagare shi ya aiki ammaru ammaru ya su da hasan ɗansa zuwa kofa ليستنفرهم yayin da ya nemi su fito su fito don yakin jama
خطب عمار sai ammaru ya huduba فقال yace a hudubarsa إني لأعلم أنها زوجته زوجته في الدنيا ku والآخرة sani ni na tabbatar na san cewa aisha matar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam duniya da lahira ولكن الله ابتلاكم sai ya je ubangiji ya nufi ya gwada ku ne litattabi'uhu aw iyaha domin ku bi shi ko kuma ku bi Aisha ko ku ba Allah ko ku ba Aisha حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله Wanda yake nuna lokacin عنها wanda yake shugaba na kirki ta yi aiwuye wani abu wanda bai kawar da shi daga wannan matsayin nasa ba Mm.
amma abin da yake wajibi a irin nan kenan ka a ce za a bi shi sai ka a ce za a bi shi wannan bai kore fifikon nasa ba amma kuma bai hukunta cewa sai an bi shi ba Mm.
aisha ga sai amma bai ta yi shaidawa cewa matan manzon Allah ce duniya da lafiya Mm.
wanda aka ce dacewar wannan donar tarjuma shi ne amma ba zai faɗi wannan ba sai ya tabbata Mm.
ashe kenan ya ji ne daga inda zai tabbata Mm.
ya ji ne daga wajen manzon Allah Mm.
sallallahu alaihi wasallam amma ce gashi yanzu ta nuna nau'i na tawaye ga shugaban musulmi shi ne sai da na ali Mm.
shi ya sa ga sayyidina ali yana bukatar ku zo ku taimaka masa wannan wata jarraba ce Allah ya aiko muku da ita dan a gawa za ku bi za ku bi shi Allah ko ko za ku bi ita Aisha to حدثنا عبيد بن إسماعيل حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها استعار من أسماء min كلالة asma a gilazi cewa ita ta ari wani rataye daga wajen yar uwarta sayyida asma فهلكت sai ta bata فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسا من أصحابه sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aiko su jama'a daga sahabbansa في a cikin طلبها neman wannan ratayen فأدركتهم الصلاة sai sallah ta riske su فصلوا بغير Suka- وضوء suka yi sallah ba da a- alwala ba ba tare da sun alwala ba فلما أتوا النبي صلى الله عليه ya da sai yi وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama ذكروا ذلك suka kai إليه karar wannan cewa ga shi sallah ta rike su ga cikin yi sallah ba da alwala ba فنزل آية sai aya ta التيمم yawa ta sauka wanda take cikin suratul ma'ida
فقال أسيد بن Usain مسعود Hulayn yace جزاك الله خيرا kai Aisha Allah saka miki da alheri فوالله ما نزل بك أمر قط wallahi wani lamari bai taba sauka gare ki ba da dai إلا جعل الله لك Mhm.
منه مخرجا sai ko ubangiji ya baki ya sanya miki mafita daga wannan lamarin وجعل للمسلمين فيه ya sanya بركة kuma albarka ga musulmi a cikin wannan
حدثنا عبيد بن اسماعيل حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مكان لما رسول الله كان صلى الله عليه وسلم. Iƙa.
في مرضه لما كان في مرضه yayin da ya zama a rashin lafiyarsa ta ƙarshe جعل يدور في ya نسائه yana kewayo ga matarsa ويقول yana cewa اين انا غدا ina ne zan kwana a gobe اين انا غدا ina zan kwana a gobe حرصا على بيت yana عائشه faɗayin a ce ya zo ɗakin aisha قالت عائشه aisha ta ce فلما كان يومي yayin da ran kwana ta zo سكن sai ya zama allah ya karɓi ransa الله أكبر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حدثنا هماد حدثنا هشام عن أبيه قال كان الناس mutane sun يتحرون kasance بهداياهم يوم عائشة suna ke da ranar sai da Aisha da kyautar da za su kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in za su kai wa manzan Allah kyauta sun fi son su kai masa san da yake ɗakin Aisha مم. قال عائشة Aisha ta ce فاجتمع صواحبي إلى أم سلمة sai kishiyoyina suka taru wajen Ummu Salama فقلنا يا أم suka سلمة ce da ita Ummu Salama والله إن الناس wallahi mun يتحرون kwanta cewa بهداياهم mutane suna يوم عائشة kirdadar ranar da manzan Allah yake ɗakin Aisha don su aiko da kyautarsu وإنا نريد الخير ai كما mu ma muna تريد عائشة muna nufin alheri yadda Aisha take nufi me zai hana nan da manzo Allah yake wajen mu ba za a aiko masa da kyauta sai ran da yake daki Aisha za a ringa aiko masa da kyauta فمري رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمر الناس sai suka ce da ummu salama ki faɗa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya umarci mutane ya faɗa wa mutane an yi hudu ilaihi haisu ma kana cewa in sun tashi kyauta kar su ce sai yana daki kaza duk inda yake kawai a aika masa da kyauta au haisu ma dara ko duk inda yake waya qalat yace fa zakara zalika ummu salamata lin nabi sallallahu alaihi wasallama Ummu Salama ta ambaci wannan magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qalat tace fa arada anni ya kauda kai ita wai daga gare ta wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai saurari Ummu Salama ba wannan qalat din lamirin na Ummu Salama ne Mm.
Ummu Salama tace da na faɗa masa maganar nan sai ya nuna kamar ma bai ji ba mm falamma ada ilayya yayin da ya dawo ɗaki na zakartu lahu zalika sai na sake faɗa masa wannan fa'arada anni ya kau da kai daga gare ni, ya nuna kamar ma bai ji na faɗa ba falamma kana fi salisati yayin da ya dawo ga ɗaki na a marra ta uku zakartu lahu sai na sake masa maganar nan ne wa qala ya umma da salamata yake ke umu salama la tuzini bi kake aishata yadda ki taɓa aisha ki taɓa aisha ni kika taɓa kake cuce ni a cikin lamarin aisha innahu wallahi ma lamarin da nazala alayya sha'anin ya alwahyi rantse miki da Allah wahayi bai taɓa saukowa ba gare ni wa ana fi hafi ra'ati alhali min ina mayakon wata kulli aqilaha mace daga cikin ku in ba aisha ba
bismillahir rahmanir rahim
باب مناجم الانصار na'am
العلي العظيم سبحان ربك رب العزة